الحمد لله ولي المؤمنين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau biyar ga watan Zulhijja shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da hudu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba dogon hutu da muka tafi kafin azumi mun tsaya a wato ƙarshen wani babi wanda babu kitabu saidi ko kuma babu saidi inda za mu tashi babul udhiya babul da zai magana akan wato al'udhiya a cikin kitabul a'ima kenan littafin da yake magana akan ababen da ake ɗanɗanawa ko abinci da abin sha so um, Allah maɗaukakin sarki ya za mu yi gam da katar muna daidai gabar da wato za a gabatar da wannan ibada mai albarka mala yace babul udhiya babun da yake magana akan wato layya shine babun da yake cewa layya saboda wato ana yin layya ne lokacin hantsi kisa ake cewa wato daga abduha an gane ko hantsi lokacin da ake walaha sai dai lokacin ake yanka layya to daga na aka samu wannan kalmar malai yace ta'rifuha ma'anar al-udhiya din shine yace hiya ma yuzbahu min an-na'am shine abin da ake yankawa daga dabbobin ni'ima yawman nahri ranar babbar sallah wa yawmat tashrik da ranar yaryana shine ranakun da ake shanye nama shine ranar yaryana dan da ake sanya zuwa da su laraba nan lokacin bayan an yi shine kamar abin da kuke gani kamar kilishi da ta bude nama ya yi fadin nan to yana wato daukan lokaci bai lalace ba shine dai da muke kilishi a yanzu sai zuwa nan lokacin butar da shi ake ba kuli-kuli ake sa masa da baki ba eh to sai yake taqarruban ila Allah ta'ala dan neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki to kaji wannan kalmar ta fita sai dai in ba kuma ta tun a bayan mun ta fada a cikin wannan cewa duk duk wani abu da zai taso a musulunci to yana da hukunci shine malam mai fiqh yake cewa ko mai usulul fiqh yake cewa fal hukmu wajibun wa mujubun wa ma ubiha wal makruha ma ma hulima duk abin da zai zo ya samu ɗayan biyar din nan ko dai a ba shi lambar cewa wajibi ne ko kuma abin mandubi ne ko mubahi ne ko makruhi ko haramu ya samu ɗaya daga cikin abubuwa duk abin da ka zo kace ai ya kamata a yi kaza ko wajibi ne kaza to ka ba shi hukunci sai ka kawo dalili to shine yace me hukuncin layya za mu ji malam da ya faɗa a nan amma duk wanda suke bincike sun san hukuncin layya baya tsallaka abubuwa biyu to za mu ji me malam ya ba sai shi sai dauke yace wa hiya wajibatun alal qadiri alaiha amma ya sa sharadi cewa layya wajibi ce ga mai iko kage sai ka ji a gurin layi wajibi ce ba ga kowa ba ga mai iko sai dabara kawai ga wanda yake da iko to mun da ba abun biyu ne ba wanda yake ba da uku daga wanda suka ce wajibi sai wanda suka ce sunna ce mu akada shikenan ba wanda yake makaruri je layya ba wanda yake haramun je ko mubahi a'a gida biyu ne suka tafi to bara mu ji masu dalilin wajibcin sai ce ni kaulihi sallallahu alaihi wa sallam saboda fadar annabi kira da amin da Allah tabbata gare shi yace man kana lahu sa'atu annabi yace duk wanda yake da yalwa a wata ruwaya da ibn hajar da wasun sa sun fitar da shi cewa man kana lahu malu wanda yake da dukiya irin wannan Usaimin ya kalla ya ce idan kana wato a kana karɓar albashi matuƙar za a baka ba a bayar ba to sai kai layya misali yanzu wanda suke federal government ko yan state government alat bai shigo ba amma dai sun san za a biya ko kuma kana bin baki ka tabbatar da za a bayar su ko baki ne sai ka ciyo baki ka zo kai layya wannan ra'ayin malam Usaimi to kaga a layin masu cewa wato layya wajibi ce cewa sai an yi to sai ga sharadin su cewa walam yuzahi duk wanda yake da yalwa yake da wadata bai yi layya ba fala ya qarabanna musallana annabi yace kan ya take zo mana masallaci shine suke cewa abin da zai sa annabi yace kar ka zo masallacin su ai ba kankani bane kun gane ɗaya daga cikin dalilan da cewa duk abin da annabi yace kar ka zo masallacin sa a kansa to babban wannan shine dalilin bari mu je gaba wa wajhul istidlal bihi ba za mu zo mu faɗi kai tsaye anan kun ga ya ce muku hadisi ne hasan kamar da ibnu majah ya kawo shi an bayyana amma ba za mu sallama ba bari mu ji malami wa wajhul istidlal bihi abinda suka dogara da shi wajen yin dalili kuwa shine annahu lamma ha man kana za ta akil cewa lokacin da annabi alaihi salatu wasalam ya hada duk mai yalwa an qurbanil musalla cewa kada yazo gurin sallah idan lam yudhi mutakar bai layya ba dalla ala annahu taraka wajiban wanda yana nuni akan cewa ya bar wajibi ne shi isa fa annahu la fa'ida da fi taqarrub bi salati lil abdi kai ka ce ba wata fa'ida ga cewa mutum yazo yin sallah shi bawa yazo yin sallah ba a tarki hadal wajib tare da cewa ya bar wajibi to me yasa ka bar wajibi zaka zo me zaka zo kai mutane shine dalilin malam an mikhlad bin sulaym ali ce kunna uquban inda nabi sallallahu alaihi wasallam bi arafa mun kasance wata ran muna dai a arfa ranar da annabi ya hajji ban kwana fakali ce ya ayyuhan nas ya ku mutane ina ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatan ku sani cewa kowanne mutanen gida kowanne masu gida fi kulli amin a kowace shekara an wajabta musu layya ke udhiyya wa atiratan zan zo bayani shi zan dauko da daiful ma'arif ga shi na kasa na ibnu rajab alhamdulillah amma dai a dunkule kafin zo kan kalmar atira shine wani abu arajabiyya ne wata al'ada da suke da ita a jahiliya duk lokacin da wata rajab ya zo to tun daga ɗaya zuwa goma za a yi ta yanka yankan na abin da suke yi ne za a yanka dabba a ci a raba wa bayan Allah tun a jahiliya suna da wannan tafiya to shi ne aka aka zo nan aka gaya aka tsara tabbatar musu da wannan al'ada ta su mai kyau na yanka dabbobi da suke suna raba wa bayan Allah a tadruna mal atira kun sani al atira hiya allati yusammiha an-nasu rajabiyya ita ce wanda mutane ke kiran da al-rajabiyya kun san shi rajab kamar da ibnu rajab ya kawo a cikin ladaiful ma'arif din yana da sunaye wata rajab sun kai goma sha biyar ɗaya bayan ɗaya suna goma sha biyar sai ce wa qad nusikhat al-atira bi qawli la fara'a wa la atira an shafe al-atira saboda fadin annabi alaihi salatu wasallam da hadisi abu huraira wannan hadisi na abu huraira ne cewa la fara'a la atira wa la fara'a ko la fara'a wa la atira babu alfara shi ma zan biya yanzu amma abin da ake nufi a dunkule da fara shine wato mutum dabbar da ta fari idan ta haihu dan farkon sai yanka wajen neman albarka sai a raba mutane awwalun nasi da suke cewa shine alfara'a eh dabbar ta ta fari to ita za a yi a zo bayan ta yi wayo sai a yanka ta a raba kowa ya ci laba ya ci kowa ya ta albarka an fahimta da kyau ko shi ne wannan to sai annabi suka ce wannan hadisin na Abu Huraira ya ga mai komai wa nasul asira da la yakalzimu naskal udhiya shafe al'asira da aka yi na rajabiya baya lazimta cewa an shafe layya dan sun zo a tare a tare to dan ka ji a nan kuma ai babu ba ambaci lai a nan ba wa an jundab na ce zan dawo mu ji gaba biyu yanzu ibn sufyan al-badri kala shahidtu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yawman nahl jundu bin sufyan yace na halarci wajen sufyan albadari ranar layya oke wa jundu bin oke shahidtu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yawman nahl na je gurin annabi alaihi salatu wasallam ranar sallah babba ana je ce man zaba qabla an yusalli bal yu'id makanaha ukhra duk wanda ya yanka kafin liman ya sallah kafin liman ya idar da sallah to yanka wata a maimakon ta wa man lam yazba falyazba wanda bai yanka ba kuma to sai ya yi haka a wajen ruwa ya aiki a kai annabi na ma kaddama lahman ko wanda za mu je nan gaba wanda ya yanka kafin liman ya yi ya ci balangu in za ku tuna shekara an ci balangu ko to saboda haka ya ci balangu duk wanda yi wannan to sai ce wa man lam yazba fal yazba wanda bai yanka ba to yayi yanzu fa huwa zahirun fil wujubi wannan yana fito da abin karara cewa lan ya wajibi ne la fiya ba ma ma al amri bil i'ada musamman saboda an ce sai ka tashi an fahimta da kyau ko yawwa an ce sai ka tashi to shine ya janyo cewa lallai wato layya wajibin ki yau mu koma kan hadisin ku ji me malamai suka ce wanda hadisin da muka biya a sama da annabi alaihi salatu wassalam wato yake cewa man kana lahu malun aw sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana aw tarwa man wajada sa'atan falam yadhbah fala yaqrabanna musallana to imamu zahabi ya ce shi ma a gurin da yake wannan hadisin ingantacce ne amma imam al-bayhaqi da imam al-tahawi duk sun ce hadisi ne mauqufi an fahimta da kyau ko haka ne ibnu abdul bar a cikin at-tamhi da ibnu hajar al-asqalani a cikin bulugul marab dinka in ka duba shi ma za ka ya kawo cewa hadisi ne mauqufi amma imam al-albani cewa hadisi ne sahihi in ka duba al-jami'a shi kuma cewa hadisi ne sahihi amma shi aibul arnaud fa ne mutum babban malami shi kuma da yake cewa wannan hadisin dalili kaji wata wani aiki ko me yasa saboda yake saboda akwai Abdullahi bin Ayyash shi kuma Abdullahi bin Ayyash yana da matsala ya fara cikin da hakikin sa na musnad yace saboda wannan wato ba intibari da shi kuma ni an sami ibtirabi a kansa an fahimta da kyau ko yawwa saboda haka kun ji wannan ma ya janyo cewa lallai sun fara fahimta cewa a layya ko shakka babu wannan hadisin kai da masu wajabtawa suka kafa hujja da shi bai ma inganta ba ballanta za ka cewa shi ne to su da suka faɗi wannan a gurin su suna ce mu'akkada ga dukkan mai iko wannan shine ra'ayin jumhur jumhurul ulama gaba daya in haka cewa jumhur shine in su hudu ne a ce mutum ukun nan imamu malik abu hanifa shafi'i misali kawai a ce ma iya amar bin hanbal ne ya taba kan kaza to sai a ce jumhur jumhurul ulama sun taba kan cewa a mutum na ce mu akada amma wata daga jami'in ilmi sun ce a'a wato suna ce mu haka da sun kwaɗaitar a kai wasu kuma wajabta sai suke kwaɗaitarwa ga hadisin tirmidhi da ibnu maja wanda suke kawo daga nana aisha cewa annabi alaihi salatu wasalam ya ce ya ce ma amila guda adam yawman nahari ahabbu ila allahi min ihraqi dami ba wani aiki da dan adam zai yi na ranar sallah da Allah ya guzo fiye da zubar da jinin dabba fiye da zubar da jinin dabba to sai suka kawo hadisi har zuwa karshen sa cewa wa annahu la yuja yawmal qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa azlatiha cewa wai za a zo da wannan dabba ranar alkiyama da kahonta an gane ko sannan za a zo da gashinta da kofatarta ranar alkiyama wa inna dama la yaqa'u min allahi bi makanin qabla an yaka bil ardi to kun ji wannan hadisin shine suka kafa hujja da shi kun ga abun mamaki Imam al-Albani ya inganta shi a cikin Mishkatul Masabih amma malam tirmidhi a cikin arizatul ahwazi sharhin tirmidhi yace duk wani hadisi da ya zo akan falala mustaqilli ta ta da ake kiran da dalayya yace bai inganta ba yace ko shakka babu lalle tana da falala amma ba ta da hadisi ingantacce da ya fito karara yace kawai ka a zuwan wato abinda annabi alaihi salatu wassalam ya yi cewa ya yi layya kuma ba ta samu ya yi bakin layya ba su suka tsaya a wannan shi sa za ku gane cewa malamai fa ba da ka suke magana ba a nan hikimar kawo wannan dan ka gane cewa an kaji wasu ce wajibi ne ga ba abin da suka dogara da wanda suka ce ba suna ce ba aka daga abin da suka dogara da shi sannan dalili na biyu da suke cewa ba wajibi ba ce suka ce sai na abubakar Allah ya kara masa yadda wata rana an gabe ilayya ba sai na awal shi ma an gabe Abdullahi da Abbas bilai kan shi Abdullahi da Abbas ba har dirhami biyu yake dauka ya bawa ɗaliban sa ikire ba yace je ka biyo mun ranar sallah yace je ka biyo mun nama in ya tafi biyo naman ya dawo a hanya dan hada da yace ce wannan naman ba laifi laifin galayyan ba yana nuna musu naman biya an fahimta da kyau ko yana nuna musu wannan cewa a wannan naman biyar da yake nuna musu yana cewa wannan shine wato layyan mala me yasa bayan sa yana so ya nuna ma ibnu abbas yana so ya nuna ma cewa ba wajibi bane layya to shine shi kuma akwai ruwaya daga imamu shafi Allah madaukakin sarki ya ji kansa da gafara shi kuma daga abin jariha da yake cewa ra'aytu Aba Bakri wa Umar wa ma yudahi yari naga sai na Abubakar naga sai na Umar ba ta gayya kuma ka sai na Abubakar dai ai ba ta laka bane ko kowa ya san lokacin da ya taba tsero duke sa gaba ɗaya kawo ta ba baya cikin wanda zaka ce talakawa ne to saboda haka wannan shi ba dalili ne da suke kawowa na cewa wato lalle suna ce muakkada Abu Mas'ud al-Ansari yana cewa wata ran da gangan wata shekarar ta zo nake yin layya ko ya zama ya Abu Mas'ud ko shine wa Uqba bin Amir to yake cewa da gangan wani lokacin nake yin layya yake saboda kan makota na da ba su da ji su dauka wajibi ne takurawa ba da mata za su rika gaya maza cewa saboda yara a ba a laye saboda yara dan Allah ake yi yawa ba a laye saboda yara duk da ana kwadaitarwa ko da yaushe har matasa cewa kana da hali ya kamata ka laye domin ibada ce da kake kusanta kanka zuwa ga Allah madaukakin sarki kana jin alal to ya kamata kai layya kana biya kuɗi ya kamata kai layya an fahimta da kyau ko yawa ko babu mai soya karamar man cewa kai sai ka ci ai ba wanda yake sai ka ci saboda haka muhallu shahid a gurin ɗaliban ilimi mu gane cewa ba wajibi ba ne an gane ko to shi za a ke cewa a cikin sunan da tirmidhi yana cewa anna rajulan sa'ala ibn umar an al-udhiya awajibatun hiya wani ya tambayi Abdullahi dan Umar yake cewa shin ne ya wajibi ce yace da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna fa adaha alayhi fa qala ataqil da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna Abdullahi dan Umar ya ba shi amsa cewa annabi ya yi layya kuma yawa musulmai da musulmai ba su yi sannan yawa musulman da ba su yi ya kuma tambaye su sai kuma maimaita masa amsa abu rita tirmidhi yake cewa wannan ba hadisi ne wanda yake sahihun wal amalu ala hadha inda ahlul ilmi anna al udhiya laysa biwajiba cewa wannan hadisi yana nuna wa cewa shi ita falayya a gurin musulmai sunna ce muakkada ba wajiba ba eh sai dai ka sani cewa sunnatin min sunani rasulillah sallallahu alaihi wasallam sunna ce daga sunnonin annabi da annabi bai taba bari ba shi za mu ke faɗa cewa annabi baka taɓa ji cewa ya kai kayan sallah a ɗinka bar ba amma ka taɓa ji cewa ya yi layya har an gaya ma kallon ragon ko akwai hadisin da ya zo yake gaya ma kallon ragon ba cewa yana taka cikin hudu ya durkusa cikin hudu kirjinsa da baki an gane ko sannan kuma idan sa ba baki cewa gurare bakwai duk bakake ne yasa aka ce mustahabi ne za ka yi layya ka samu guragun da yake da wannan sifa cewa ya taka da baki takawa cikin baki kai ya durkusa da baki sannan kirjin sa baki sannan kuma idan sa baki shine ka gurare bakwai gewaye idan sa da kuma wato kirjin sa da gwiwoyin sa da kafafuwan sa kaga bakwai kenan an fahimta da kyau ko eh har suke cewa baka ruhi ne ka nemo rago ba irin duk girman za ka zo kai lai yadda yi amma dai bai kamata ka nemo bakin rago ba an gane ko in zan samu ne a nemi wannan ɗan ya samu da niyyar ko da ta ba yin salatu salam akwai lada kwarai da gaske Imam Nawawi yana cewa mu a mazhabin mu ta Shafi'iyya anna sunnatun muakkada fi haqqil mutiri wala tajib alayhi ko mutum yana da kuɗi saboda wancan dalilan yace sunna ce mai ƙarfi ba wajibi ba domin yace saboda aka manyan malamai mafiya yawa suka tafi a kai to wannan shine wato abin da ya kamata mu kiyaye amma yace rabi'a da imamul layl kun gane imamul layl ko wannan babban malamin da muke da yake yi ya samu kuɗi ya tara kun san me yake yi malamai yake rabawa dan gari yake rabawa cewa wai dan ku zauna ku ci gaba da karantarwa biloniya ne sosai ne da bi da ta'adwa a karanta tarihin sa gani biloniya ne mai kuɗi ne in kuɗin sa ya tare sai ya je raba malamai yan uwarsa to a ci gaba da da'awa a sai littafi a cika da haka yake eh eh eh to wannan shine to imamul lay da Abu Hanifa da imamul Auza'i cewa suke wajibatun alal mutir illa alhajj bi mina sai ga wanda yake wato alhaji ga wanda yake amina Muhammad bin Hassan yace wajiba ce ga wanda yake mazaunin gida yace kuma ita ce ingantacciyar magana daga Abu Hanifa Abu Hanifa da wani a gurin zai yana ganin wajibi ne ba wani kwana to wannan shi ne kun ji yadda abin ya tafi akan cewa yanzu mun ji hukuncin layya cewa wasu sun ce suna ce mu'akkada wasu kuma sun ce sun a waci waci to sai ce min ma ta ku da me ake layya wala ta kunu illa min al-baqari mun da cikin karatun ba alayyan ba da shanuwa wal ganani da timakai wal ibli tumakai da awakai kenan ko sune algaram wal ibnu da raquma li kauli sallallahu alaihi wa sallam saboda annabi Allah wa dauki kauli da arabi saboda Allah ya ce wa li kullin wa li kulli ummatin ja'alna man sakan aw ta qira'a man sakan in kace man sakan shine masdar kenan ko ta al'umma mun sanya mata man sakan irin yankanta kaka ban buwa rumman Allah ya sa mana ne yankan layya da hadaya da tula su ne mansarki in kace mansik kuma shine gurin yin layya ismul makan da maka da mina kaga ba madina ba ba jidda ba ba wani guri ba daban domin wannan guraren ana ake ne ko mahillu a ilal baitul atiq kaga su ne gurin da ake yanka to shine in kace wa kulli ummatin ko ta al'umma da Allah man sakar mun sanya mata irin yankanta sai ka fassara da cewa layya hadaya tuna amma man sika kamar da Imam Rafi ya karanta wata kira'a daban cewa man sika to shi kuma ana nufin ismul makan gurin da zaka yi yankar shine Mina da Makka anan ake yanka anan alazai suke ko kamar da za su yi ranar sallah liyadkuru ismallahi dan su ambaci sunan Allah alama razaqahu akan abin da ya azurta su min bani matil an'ami da daga dabbobin ni'ima kaga wannan shi yayi kudin ba da ne ba wata dabba da za ka yi layya da idan ba dabbobin ni'ima ba su ne wayannan samaniyata azwaji min al-zani sunayn wa min al-ma'ji sunayn can gaba kuma yace wa min al-baqari sunayn wa min al-ibli sunayn an fahimta da kyau ko wa min al-ibli sunayn wa min al-baqari sunayn saboda haka su ne guda takwas kaga raƙumi da taguwa ta da taniya rago da tinkiya akuya da bunsuru ko dan akuya ko dan taure yana da sunaye da yawa ko to saboda haka ko wannan to saboda haka duk wanda za a yi duk wanda aka samu a nan za a yi da yadda amma ba ra'ayin ibnu hazm ko cewa za a yi da zakara kun san dalilin sa cewa za a yi da zakara saboda abubuwa biyu na farko wancan hadisin da annaba ne da Allah ta lalace wanda yake juma'a a ta a farko ka ba an baka annaba karaba badanatan duk wanda yake juma'a masallacin juma'a a lokaci na farko kamar yayi adaya ne da badana shine raƙumi ko taguwa wanda ya zo a sa'a mai binta kamar yayi da bakara wanda ya zo a sa'a mai binta kamar yayi da rago wanda ya zo a sa'a mai binta kamar yayi da kaza to me yasa sai ba da rinka jin yasa bai karasa ba ai a da kaji ya ce baka annaba an raba ba ya zata kamar yayi da kwai zai zai a iya da karatu sanan dalili na biyu da wata rana sai da sai da bilal yake cewa da nayi kaza gwara ne yanka gwara ne zai da zakara wai wannan ba dalili kaji mun haka saboda kun san gida ma kana karanta littafin al-mu'alla za ga wani lokacin ya ka dalili ko sai kai dariya kamar da yanzu ba ga muku cewa yake duk yadda mutum ya taba mace yayi alwala ko da zubin jin daɗi ko ba da zubin jin daɗi ba alwala ta kare yadda kuma mace nan ko jaririyar ya kace da shi to ala gafa jamala ya za ka yi da wato hadisin umama da annabi ya yi sallah da yake yana daukar da hannu yace kuka sani ko ya nan da hannu kaga karshen tawili ke ko ya nan da hannun da wani abu eh zahiriya zalla eh an fahimta da kyau ko to wannan shine abin da yake cewa to kaga mun ji wannan akwai wani abu da kai karar jannan na manta ban kai muku abin da nake zan karanto a haskin ladaibul ma'arif akira da fara mu je zuwa to sai yace am wala yajzi'u mina illa jaza'u baya ga ta ayyuka da wa'in in ba jaza'a ba za mu ji mina zai daga timakai da awakai awakai da tumakai wasaniyu da kuma asaniyu min ma siwahu idan ba su bane to za a iya samu asani asani wal jazau min abani abin da ake kira jazau a cikin tumakai da awakai malahu sanatun inda jumhur malamai jumhur suka ce shine tinkiya da rago da akuya da bunturin da suka cika shekara daya a gurin jumhur wakila wasu malamai suka ce fitatu ashhuri wata shida amma bauta gidan ya haura gone da tsingiya zance mafi inganci idan bunsuru ne da akuya izin shekara dole shi ne zancen da ya fi inganci amma rago don yi wata wato takwas ko shida zuwa sama ba komai su kuma masu dabbobin sun san cewa wannan watan sa kaza amma tsinki am akuya da bunsuru su wayannan manyan mutanen sai sun kai shekara an fahimta da kyau ko yawwa to sai ce والثاني من البعض مسك ملا سنة كادي الثاني daga cikin awakai ko shine wanda ya cika shekara wanda kala sai sani saniya ya cika ta biyu ya cika ta biyu wa min al-bakari mastak mala sanataini wa da kala sai salisa amma kuma cikin ra'an gano kuwa wanda ya cika shekara biyu don Allah ku rika kallon dabbobin da ake kawo wa yanzu wallahi da yawan su tabi'a ne wani ba Allah da ya kira wani yana tambaya ta akan um zakar shanu zakar shanu sai ne ce wata duk guda 30 za a fitar da tabi'a yan baraka wanda take bin babar ta hanya ita tana bin babar ta in sun kai 40 kuma sai a fitar da musinna sai na ji wani a kusa da shi wani alaji yana cewa yawwa dama ai to zai ce zai iya bawa zai iya yanka musu wasu wanda za a ba wa zakar ya yanka musu ya raba musu naman gina ce a alai ai babu da zan yanka musu wanda ake so ka ba wa zakar ka ba shi ma to ake shi ma ya kara garde to kuma abin tambayar shi ne kun ga abin da yasa na kawo wannan shi ne tabi'a yanzu wata take wata ta da talayya ta shekara ne domin ku ce ba a kai ba wani ya kai arba'in ne za ka fitar da mutum da ko ba haka aka ce ba to ita kanta musulma da ya kai alwayin din ka fita ta isa layya shine muhallin ta yi ta kawowa ita kanta wannan mutumin da ka fitar a arba'in domin kun san rukuta abin da nake masa nace sauki ne ba to yanzu nace kaga idan za ka yi talatin talatin nace kana da dama yanzu shanin kan ka ga dama duk yawan ka rika fitar wa duk talatin ka fitar mata da tabi'a in ka ga dama kai ne arba'in arba'in duk arba'in ka fitar da dokin nan nace za ka ga wallahi in ka tattara wanda ya fitar da guda uku a talatin talatin guda tasa'in guda tasa'in tasa'in talatin sau uku nawa kenan ba tasa'in ba yace to in ka zo ka auna za ka daidai yake da wanda ya fitar yace shi bu arba'in arba'in zai idan ya safa rara ka ga ya arba'in arba'in guda biyu ko ban da su aiko nace to dan gaje dabbobin za ka ga da za ka fitar da za ka duk kudin su ɗaya duk tsaye ne kun gane ni kuwa cewa mai arba'in arba'in daidai yake da mai talatin talatin amma ka duba kuɗin domin wayannan ba su ke su girma ba ku duba hikima ta Allah to gaba ɗaya da wanda za a fitar wayannan kaga a cikin su duk ba wanda ta kai zakka a ta kai layya domin musulla ce to saboda haka da yawa wasu suna wannan dabarun kuma ba daidai bane an fahimta da kyau ko yawwa kaga sai yake wa min al-bakari man takmala sanatayn wa da kana fi salisa sai ya shiga ta uku jama'a idan ba ka da kudin dan shekara biyu ya shiga ta uku ka sai rago ka sai rago ka huda domin ibadan nan dan Allah ake ta qaruban ila Allah ta'ala haka muka biya a farko dan neman kusanci zuwa ga Allah kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin dan Allah yake layya ba dan kai yara su kuka ba su ta kukan mana ba dan su ake layya ba dan Allah ake an gani ko yau wanda kafi kuka ne zai karfi wanda abaduwa a soya muku ko ba haka bane zai tsina ba su ma yawwa to kaga sai yace um wa min al-ibli mastakmala khamsa sinina ku je ku gara kuma bayan Allah a rakuma ba sai sun shiga shekara biyar wanda kana fi tsari ta sun shiga ta gida wallahi ko wanda kwanan da aka yayi kuma da an kawo daga shanin har kuma ba hikima in dai nan yace sai dai karin nama ne wannan karin nama daban amma layya bai wa Allah karbu karkarata mun sha faɗa wannan karbu karkarata yaro ajewa amma Allah bai mar san saboda haka a kiyaye to sai ma da yace an kam tujiju al-buqati na ce zan biya wannan abun a wato la far'a wala atira bara ku ji manonin a cikin la da'ibul ma'arif a cikin wazifar rajul sisi wa yata'allaqu bi jari rajab ahkamun kathira wata rajab yana da hukunta hukunta ma cewa yara kai ne fa min ma kana fil jahiliya daga cikin akwai abin da suke yi a jahiliya waqtalafa ulama fi istimrari bil islam malamai sun yi sabani na cikin ya halatta a cigaba da yin wannan abu a musulunci kalkital wa qad sabaqa dhikruhu kadzaba'ihi wa kadzaba'ihi da yake fa inna muqaru bil jahiliya yadhbahuna dhabihatan yusammuna hal asira a jahiliya suna yin wani yanka da ake kiransa al asira waqtalafa ulama fi hukmi hadhihi islam malamai sun yi sabani akan hukuncin wannan a musulunci wal aktharuna ala anna al-islam abtalaha mafiya yawa sun ba kan cewa musulunci ya rushe a kira amma ya zo a bukari da muslim an abi hurairah radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala la fara'a wa la asira kun ji na dawo kan zaku annabi ya ce la fara'a shi babu wannan al'ada da yanka dabba ka ta farko da aka haifa wala asira ko kuma wato rajadiya da suke yi shine a yanka dabba a ɗaya zuwa watan wato a cikin watan rajab ɗaya zuwa goma ga watan rajab a yanka dabba yadda ta tallayya a ci a raba wa mutane kaga abu ne mai kyau amma mutum ya yanka dabba ya ci ya raba wa mutane abu ne mai kyau yawwa amma saboda su sun makalkale shi da wani abu shi za ka samu wannan sai malam yake wa minhum man qala baliya mustahabba wasu sun ce mustahabbi ne wanda suka ce mustahabbi ne akwai ibnu sirin an samu ruwaya daga imamu ahmad yana cewa mutanen basra ba sun ce musafi wa rajahu da'ibatu min ahli al-hadith al-mutaakhirin wanda suka zo daga baya wata tawaga daga cikin wanda suka zo daga baya daga malaman hadisi su ma sun ce lalle musafi an samu ruwaya daga Imam Ahmad bin Hanbal amma a sunan Abi Dawud da Nasa'i da Ibn Majah kuwa daga Mikhrad bin Sulaim al-Gamidi cewa Annabi ya ce ya fara a cikin arba'in din inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyya wa atiratan kalli wannan gurin wajibi ne kowace ga a kowace shekara ga kowanne gida filayya sannan kuma atira ma tana kawai في كل عام أقوات الشكرة وهي التي يسمونها الرجبية النبي يجي يجي ودى الشكرة الرجبية أما كنا تاريخها سوى أنت يا رسول الله إنا كنا نعتر فيه في الجاهلية مكتب من أيوم ونم الآية تابعة وترجم يا النبي يجي إذبحوا لله قم daga yau in za ku yanka ku rika yi don Allah fi ayi jaharin kana a kowane wata wabiru lillahi wa aliyamu ku yi biyayya ga Allah madaukakin sarki ku yi biyayya ga Allah madaukakin sarki sannan ku tiyar kaga al'adar su ta tiyarwa abu ne mai kyau amma magana cewa sai dan rajab kawai shi ake so a cire musu Haris ibn Amr yana cewa Annabi alaihi salatu wassalam amma tambaya akan al-fara al-fara'u wal ataya da annabi yace man ja'a fara wa man ja'a lam yufarri wanda ya ga dama ya yanka dabbar da ta bari ya raba wa mutane wanda ya ga dama ya bari wa man ja'a atara wa man ja'a lam ya'kir wanda ya ga dama yayi wato wannan al'ada ta ta tarajab wanda ya ga dama ya bari amma hadisi ne da'if Sheikhul Albani ya kawo a cikin da'iful jami'a yace hadisi ne da'if bai inganta ba sannan akwai hadisin da yake cewa al-akhiratu haqqun shi ma hadisi ne hasan imam an-nasa'i ya fitar kuma imam al-albani ya kawo shi a cikin sahihul jami'a cewa hadisi ne hasan shi ba to sai dai wani hadisin da ban annabi cewa yi walakin man ahabba minkum an yadhbaha lillahi falyakul wa yatasaddaq falyafal ku sani cewa duk wanda zai yankan dan Allah to yayi yankan sa kuma ya sadaka to shi ne ma da yake haula ya jama ubai na hadiyar ahadi wa bai na hadisi la fara wa la asira wayannan malaman sun tattara wayannan hadisan da kuma hadisin nan guda ɗaya da ya zo na abu huraira na cewa bi annal maniya ruhu wa ma kana yaf'alu wa ahlul jahiliya hadisi abu huraira abin da ya hana shi ne abin da yan jahiliya suke mina zabahi da gairillah yankan da suke ba dan Allah ba shi aka hana an fahimta da kyau ko وعمله سفيان بن عيينة على أن المراد به نفي الوجوب سفيان بن عيينة يقول أولا أجل في الجيل قولي وجبته ومن العلماء من قال حديث أبي هريرة أسوه من هذه الأحاديث وأكبر وتبع لهم كتاء أي جهة جل الصبر سواء ينزل أبو هريرة يبي إنجنتي لا فرع ولا عكيرة يكون العمل عليه دونها لو ذاك لا ينفعني لحديث أبو هريرة بلا ينفعني لجزء حديثا بقى ba wani yanka da aka ce gai wa bi tariqatul imam ahmad wannan kuma imam ahmad ce da ba kanta mubarak ibn fadala yace yana da ruwaya daga hasan al-basri ya rawaito kale yana cewa ne ta fil islam akira a musulunci ba wani yanka a rajabiya babu inna ma kanat al-akiratu fil jahiliya ana yi ne a jahiliya kana azum yasumu rajaban wa ya'taru bihi domin suna yin azumin rajab sannan su yanka a wannan lokacin ba ba duka ba wasu kwanaki suke yi su yanka an gane ko yawwa saboda haka sai wannan abin yake musu kama da idi wasu ba da suka ce kuma duka suke azumtarsa da sun gawa zai su yanka sai annabi ya hana ko a kawo wanda bai da halin layya sai a kawo masa abubuwa kamar irin su kankana su abubuwa masu zaki da zuba fitati suna sha an gane ku da ci kayan marmari wa kadir ya ali bin abbas radiyallahu anhu ma annahu kana yakrahu an yutakaza rajab idan annabi alayhi salatu wassalam ya karhanta wato abdullahi abbas yake cewa ana yin hani ne ga yin wato yulha an siyami rajab kulluhu da Allah yake kada aida an hana wato mutane su hoke gashi can gurin aje annahu kana karau an yuta kada rajab aida Abdullahi da Abbas ya kasance yana hana mutane wato rikar watan rajab a matsayin wata kiri yana cewa wannan abin da kuke yi ba daidai bane watan rajab ba wata kiri bane sana Abdul Razak daga Juraji daga Adawu shi ma yana cewa Annabi Ali zai zuwa ya kasance yana hana mutane azumtar rajul gaba ɗayan sa ai kaza idan mutum zai azumi a rajul da niyyar kawai dan kusanta kansa zuwa ga Allah ba hana shi ba domin yana cikin shahrul lahi muharram abu wato shahrul watanni wanda suka wata alfarma ashhurul hurum yana ciki min arba'atul hurum ai akwai rajul abinda haka yana shine ka dauka Allah ya wajabta wani azumi daban shine ba a so amma mutum ya zo yana litinin da alhamis ya abinsa ko kuma bari kawai ya yi siyamu dawud yau ya yi gobe ya huta duk ya halatta daga ma'amar shi kuma daga dawud daga mahaifinsa shi ma yana cewa annabi ya ce la tattaqidu shahran aidan wala yawman aidan kada ku riki wani wata a matsayin idi ko wata rana a matsayin idi in ba wanda aka wajabta muku ba an ce an yi wannan magana ne saboda ne saboda abin da suke yi a rajabiya shi za ka kawo wannan an fahimta da kyau ko ma'anin shahid ko kuma abin da ya fi mafi inganci da shi ne mutum ya kauce wannan wanda Allah ya taimake mu yanzu da yawa wasu ba a karatu ba ba su san al'adar ba yau amma dai hikimar kawowa saboda ɗaliban ilimi ran da ka zo ka ci karo don za ka je fatahul bari ka je nailul audar ka je almuguni ka tafi ila ɗa'ibul ma'arif ka je kan gabar ka ga an faɗaɗa domin su wanda suka yi bayanin a lokacin sa ne an fahimta da kyau ko ka zo kawai ka karanta cewa la fara wala asira shi sa naga wato kamatar cewa la ya kamata mu dauko la'ibul ma'arif din mu biya kuma mun biya mu ci gaba da karatu alaikum salam na'am to sai yace gaba da uku an kam tujidul badanatu wal baqara mutum nawa ne ya kamata kun ga a wannan gaba za ku ji malamin mu professor da kazani professor Sani Umar Rijiyar Lemu shi baya kan ra'ayin wannan ra'ayi bari ku ji me aka ce cewa mutum da wanda ya halatta shi haɗaka wajen layya shekara da shekaru shi ra'ayin sa kenan an jabir bin abdullahi kala karajina ma a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam am awadu an kam to dizul badala mutum da wani ya halatta ta hada kan rakumi ko taguwa wal baqara da sa yawa mutane suna tambaya akan wannan an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu amma kala karajina ba a rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhillila dama karshen hadisin aikin hajji ko domin shi ne kamar da ba muslim ya kawo ko albani ya fitar da risala guda daya sifatu hajjatin nabi sallallahu alaihi wasallam kama rawa jabir wane mutum tun daga fitowar annabi daga gida har dawo wata sai ne faɗi komai shi za karshen aikin hajji ka karanta wannan littafin kakuri komai hannun baki da wani motsi na annabi wallahi zai ne faɗa komai ya haddado shi to ji za ki kama Imam al-Albani yake kama rawa hajabi kamar da ma sifatu salatin nabi to sai ma sifatu hajjatin nabi wane mutum kaji mazaji to sai yace mun fita tare da annabi alaihi salatu wasalam muhillina kisa da kaji ana magana aikin haji ko to jabiru ne eh karshe aikin hajji jabe ne karshe alwala Usman da Affan ko haka kowanne yana so ka rike gaba bare kuwa ka rike gaba to sai yace muhillina muna ba daga murya shine a tahli muna daga murya labbaik allahumma labbaik ana daga murya ana fada wane mutum bil hajji da hajji fa mara na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an sharika bil ibli sai annabi alaihi salatu wasalam ya umarce mu da mu wato mu haɗu in za mu yi akan raƙumi wal baqali da kuma janu kullu sab'atin minna fi badanatin annabi yace duk mutum bakwai daga cikin ku za su iya haɗuwa akan raƙumi an gane da ya kawo amma ku fahimta da kyau malamai suka ce in ka ji an ce badana kawai an yi shiru sai ka ce raƙumi da shanu amma idan ya zo walbulin da an ga hago idan ya zo ya ware kuma to sai ka ware raƙumi ka ware shi amma yanzu nan duka biyu da raƙumi da shanu da raƙuma da shanu to tun da hadisi iya ne ya tsaya fa in kana nasu fi illatin min almal dan mutane sun kasance malamin yake bayani yanzu suna da karancin kuɗi kamar yanzu da ake ta ba da rashin kuɗi idan ka je kuma kai wasa rabon dubu arba'in kafin dururi ko ba haka bane yawwa saboda haka auga na fil ibulu ko kuma raƙuma suka yi tsada shine galati gani da ba mai tsada ake ne sai ce wa raqu satil ganam an gane ko da kuma wato am tumakai suka sauki idaraka kullu ajratin fi jazuri to sai aka ce jazur kuma ana raƙumi ake ne sai a samu mutum goma tsada akan rakumi ko taguwa me ake nufi da wannan kadda haura goma daga goma zuwa kasa eh in tara suka yayi in bakwai suka yayi in uku suka yayi in biyu suka yayi amma dai kadda haura goma Ali bin Abbas radiyallahu anhu ma kala kunna ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi safari mun kasance tare da Annabi alaihi salatu wasallam a wata tafiya fa hadara al-adha ya ka kawo dabban layya ko dabbobin layya fakkaratna fil jazur sai muka yi gamayya akan rakumi an ashiratin mutum goma wal bakarati an sab'atin na sannan kuma bakara shanu kuma sai aka samu mutum bakwai an yayi ko ta kuma mutum bakwai rakumi mutum wato mutum goma ta kuma mutum bakwai to wannan kamar da rage muku malam professor Rabi Umar Jinje Lemo ra'ayin sa shine wai wannan rukuta an yi ne a hadaya akan hadaya amma Allah ya sani ni ma bana nan bana san din ina nan gurin bare ko wajen hadakar ba eh to domin akwai dalilai da yawa kaga sabani ne kuma wannan baya hada yawa ba mu sani ba ko nan gaba ba za mu samu dalilin da yake wannan karbi amma dai ko shakka babu malamai da yawa sun taba kan wannan inda su manyan malamai ne sun hango abin da ba mu gani ba to sai mu tsaya inda muka gano in ba haka ba wahalar za ta yi yawa ko yawa sai ya ce a shafi tuji zuwa anil rajuli wa ahli baiti to kun ji amma ba akuya ɗan shekara ɗayan nan da ɗan tauranka ɗan shekara guda ya ishe ka kai da iyalanka ko su ɗari ne a gida in dai kai ne mai gidan ya yi kyau kaga ai ba za su yi musharaka a kan ta taure ba amma ya halatta ka yanka kai da iyalanka duka in gaba ɗaya taron alfa ne ya yanka to kai da su ya halatta amma kai da abokinka ne zaune tsaban mamako ku ce ba za ku yi wani ku haɗa sai dai ku ci wani ku kawai ba lai ya ku kai ba an haɗa abin ya sare radiyallahu anhu rahimahullah kada yake ta an cewa ba ayyuba al-ansari kai fa kana bi bahaya fikum yace na tambayi abu ayyuba al-ansari ne farin gida ya ma sunan sa kada bin zai barakallahu fi sai yace na tambaye ki yaya layya take fikum azabanin a dabu ne yake tambaya ibnu yasa tunda shi kaga ba sahabi bane shi ne fa tabi'in da Abdullahi na fasin mutum ya zo wurin da tambaya sai ce daga ina kake in kace daga baka sai ce na adawo sai yana ne shi kuma kabaro shi ka to wala duk da cewa ba yana da wato rashin lafiya ka iya cewa yana da faralai hannunsa haka a shaki ɗaya ce sannan duk wannan sannan idansa ɗaya baya gani sosai amma wallahi in ya zo yana magana fito sai kowa ya shafa fatiya ba zuwa ya zauna a gefen ka'aba yana bara ba dan karanta tarihi a dawo kaji bai wanda Allah ya mara bana zo faɗi wasu abubuwa na zaba kai ka karanta kaji bana zo faɗa amma haka fatawa wayannan bayan Allah suna tambaya in ka zo kace da garin su kace zai ci amma ka kabaro shi ka tawo ta bai ne ba saboda bai wanda Allah ya mara to to sai kare sai yace kare ki ba ya kai shi kuma da ahadi rasul ya ya ake layya a zamanin ku zamanin annabi alaihi salatu wasalam kana sai ce kana rajulu fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam yubahi fi shafi zamanin annabi mutum ya kasance yana ne ya da akuya anhu ta tace wa an ali baiti da kuma iyalansa amma nan ban mutum ya ciwo dan guzuru dariya za a rike ba wallahi har a facebook ya ka don wulakanci kuma ya halatta a yi gashi yana gaya masa zamanin annabi ya kuke yi yace da akuya muke mutum shi da iyalinsa zai yi kawai yanzu ka janyo akuya ko dan tauri kan tun yanzu na dariya kafin ma ka yi ka dauko saboda haka shi sa kuke takura matasa suke kasa layya da kun dauki wannan bomula za ka iya layya ka siyo akuya ko dan taure ka shigo da abin ka kayan ka ya ce ka ai ma bidiyon mana ba kai layya ba yawa kuma dan tauren nan da kuma da awakai su har yanzu suna arhaba ta har yanzu a kazuwa ko wala umar ko su ma sun ja sun da kara amma dai kaɗan ko to wannan shi ne to saboda haka sai yace in ka ko da yake mutanen kudu su suke diba kuma eh amma dai anan yawanci suna da arha mutanen kauye ko yawa su kaga ba ruwan su suna yi amma abun ni yanzu wallahi bidiyo ko ba da zafi ba sai dai ka zanka a TikTok an nuno ka ka danne dan guduru zaka yanka eh to sai yace fa yakuluna wa yad'imun kundi su kuma su bawa makota su ba da sadaka thumma tabaha an-nasu fasara kama tara ga kalmar da zamu fike da ita Abu Ayyub al-Ansari yake sai mutane suka zo jira alfahari shi sa kaga abubuwa sun koma yadda suka koma ya ga yawa dawo duk a wannan lokacin wasu sun fara mutum zai har sai a kan kujera ya zauna ya ce shi sa ba zai yanka akuya ba ko dan tauri wallahi sa zai yanka kun ji ba yace summa taba hannas haba malam in abu ayyub al-ansari ya zo yanzu ya me zai gani kenan a lokacin da ya ce mutane sun koma alfahari sun daina yanka awaki da timaki awaki kai da bunturu da akuya saboda suna ganin kaza da kaza zamanin da ya yi to in ya zo yanzu zamanin mu zai sha mamaki ko to wallahi wa'annan abubuwan al'adun marasa kyau ba ba ta jin makaukin mu to abin da zamu biya gobe shine ma la yajuz an yuzaha bihi abin da zai halatta a zayya da shi ba anan ne zamu ji mataki uku akwai wanda haramun ne kai tsaye abubuwa ne guda hudu mutum ya layyin ya tabbata a dabba akwai kuma wanda makruhi ne akwai wanda wato ba komai kun fahimta da kyau ko eh saboda haka sauran da za ku suna ta tambayoyi akan su ma bai bai haramta aƙin layi da dabba ba za mu zo mu ji gobe Allah ya kai mu insha Allah ta'ala saboda haka su ba hudu ce manya kadai annabi ya hana ba za a yi layya ba su hudu ne kacal amma sauran duk wannan aibu ne da yake makaruri ne wanda in ya samu dabba za a ce makaru in zan samu ne ka samu wata amma in babu za ka iya amfani da ita shike Allah madaukakin sarki ya dace da mu awwan da muka faɗa da Allah ya ba mu gadansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yarda mana muna roƙo Allah da sunayen sa jawawa da tsofin da madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka bi kansu da gafara masu rai kuma Allah ka ƙara musu lafiya Allah ka raba mu da su lafiya muna roƙo Allah da sunayen sa jawawa da tsofin sa madaukaka malaman mu masu rai Allah madaukakin sarki ka kara musu lafiya marasa rai kuma Allah ka ji kansu da gafara suna roƙon Allah da sunayen ka kyawawa da tsohon da madaukaka kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya masu neman da matsaloli da tashi hankali Allah ka maganta mana kuncin rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka yaye mana Allah ka ba mu damuna mai albarka Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar muna roƙon Allah da sunayen ka kyawawa marasa lafiya da suke mun siya da addu'o'i ne na gida da asibiti Allah ka ba su lafiya waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma amin